الإمام القزويني رحمة الله عليه الثامن والثلاثون من شعب الإيمان نتلاتين دا تقص daga cikin gidaddajin imani daga cikin abubuwan da mutum zai aikata su su zama imaninsa ya cika guda saba'in da wani abu da malam ya tara mana a cikin wannan littafi to akwai qabbul yadi anil amwal mutum ya zama ya kama hannunsa ya rike hannunsa anil amwali daga barin dukiyoyin da ba nashi ba dukiyar da ta kasance akwai akwai almalul haram akwai malul shubuhati akwai dukiya haram wacce karara mutum ya san ba tashi bace ta haram ce akwai kuma dukiyar shubuha wadda kai tsaye ba za a ce mata halal ba ba za a ce mata haram ba to mutumin da ke son ya zauna lafiya da imaninsa da addininsa to ya taki shubuhati ya nisanci waɗannan abubuwa masu rikitarwa abubuwan da malamai ke saɓani akan hukuncin su wasu su ce halas ne wasu su ce haram mun gane wa yadkhulu fiha tahrimu as-sariqati daga cikin qabbul yadi anil amwali akwai mai haramta sata da aka yi abinda ake ce masata shine mutum ya saci mutum kai ya dauki wani haƙƙi a ɓoye alhali wannan haƙƙin ba nasa bane kuma yana kirzi akhdhu shay'in ghairi haqqika wa kana ash-shay'u al-ma'khudhu fi hibzi mislihi shine sata mutum ya dauki abin da ba nashi ba a buye ba tare da ana gani ba alhali wannan abin an sa shi ne a cikin kariya ta irin yadda ake kara dukiya irin adadin wannan dukiyar da ya dauka shine ake ce masa sariqa idan ne shi na kallo ya ansaye mursisi wancan saboda tsoro ya shiru to ya zama ghasab ghasabun kenan idan ta gwamnati ce dukiyar ya ɗiba sunan shi nahab idan a hanya ya tare aka tare ya tare ya kwata har ma kila yayi kisan kai to ya zama allususiyya idan bai yi kisan kai ba ya zama qat'u tariq tsoratawa yi kawai yayi hargaji ya tsorata mai dukiyar shikenan kila ya gudu ya batta shi kuma ya dauka sunan shi qat'u tariq duk wannan malamai sun bambanta su kuma kowanne da sunansa mun gane idan kuwa kila gidan mutum ya je ya kashe shi da halin tsiyaye da ƙarfin tsiyaye kashe shi kuma ya kwace dukiyarsa ko ya yi hiraba sunan aikin da ya hiraba mun gane su ne waɗannan haka malamai suka bambanta su to akwai sirika sannan wa qat'i tariq ay wa tahrimu qat'i tariq da kuma haramta fashi a hanya fashi shine shine qat'u tariq fashi ya tsorata irin yadda ake da yan abin nan yan yan me ake ce musu kato da gora ba kato da gora masu gyaran gari ba su wannan can na bayan gari su ana ce musu kato da gora mun gane wa akli risha haka nan karɓar rashawa ita kuma rashawa mai ita ana cewa ar-rushwa ana cewa ar-rashwatu ana cewa ar-rishwatu ko da kasra ko da zamma ko da fatha amma afsahu bi al-fatha ar-rashwa thumma bil kasr thumma bil dhamm mun gane ar-rashwa to nan ya ce wa akli risha ar-rashwa ke cin hanci me shi shi kuma shine mutun ya bada wani abu li tahqiqi batilin aw li ibtali haqqi domin tabbatar da banna ko kuma me ko kuma a ɓata wani haƙƙi shi ne rishuwa wani ya yi laifi za a zartar masa da hukunci sai wani ya je ya ba da wani abu domin ko shi ya bada da kansa rishuwa ke wa aqli am wa aqli ma la yastahiquhu shar'an da duk da cin abin da duk mutum bai tance shi ba a shari'a da abin da ka san ba hakkin ka bane ka ci shi to haramun ne mun gane to duk wannan yana cikin imani mutum ya nisanci wannan alama ce ta imani ya zama dukiyar da ba ta hakkin mutum ba ya batta بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الله تعالى يتشي kakku ci dukiyoyinku a tsakaninku da banna da ƙarya sata ta shiga ciki fashi ya shiga ciki kwace ya shiga ciki sata dukiya al'umma gululi ya shiga ciki wato sirqatul malil am kenan sata dukiyar gabaki daya mutum ya ɗiba shi ya zama ya ya ya keɓanta da wani abu alhali ba hakkinsa ba ne a ciki to shi ne abin nan aklul amwali bil batil ke wannan umumi ne dukkan wani abin da ya zama ba haƙƙi ba shi ake ci mishi batil ai wa qawlihi da kuma fadin Allah ta'ala da yace fa bi zulmin min alladhina hadu saboda wani zalunci daga waɗanda suka zama cewa suka ce sun tuba yahudi kenan min allazina hadu ay min alyahudi allazina za'amu annahum qad tabu waɗanda suka ce sun tuba alhali ba tuba suka yi ba tuban mazuhu suka yi ko tuban dila eh balarabe shi tuban dila yake cewa shi kuma bahaushe sai ce tuban mazuhu dila ne ya share wani wata rana ya sha rawani ya sha alkyabba irin ta limamai ya hango wani zakara jajajir a saman bishiya ya hango shi yana son ya cinye shi shine kawai je shiga ya sa malin malin ya naɗi ya sa rawani ya ɗauko kandiri ya rike sannan ga carbi a hannun dama yana tasbihinsa la'anallahul makirina la'anallahu makirina la'anallahu makirina yana ta tsine ma masu makirci sai ya gamu da wani sai ce masa da Allah je ka wajen Sheikh Zakara ka ce mu shiga nan ni ne liman ya kira mana sallah ya sako ya ja sallah ya tada ya kama in ja sallah shine wancan ya tafi ya je faɗa ma ya faɗa ma ya faɗa ma ya faɗa ma diku ya faɗa ma Zakara Zakara ya ce ka je ka faɗa mishi مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا duk wanda ya zata dila zai koma ya ba Allah to yayi kuskure yace kakanni na suka rika faɗi suka faɗi wannan wanda suka riga suka shiga cikin kakannin shi su suka bani wannan labarin shine shauki har ya waƙe a wasu baitotansa ce barada sa'labu yawman fi siyabil wa'izina ومشى في الأرض يهدي ويصب الماكرين يا عباد الله توبوا فهو كحف التائبين ودعوا الديك يعذن لصلاة الصبح فينا فأتى الديك رسول من إمام الناسكين فأجاب الديك مهلا يا إمام الغافلين يتي نبئ الثعلب أني عن جدود الصالحين مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا shi duk wanda ya ce maka dila zai yi addini wallahi tallahi ya karya to yahudi kenan eh sa'alibu li'amun kenan ce sun tuba ƙarya ne haramna alaihim sai muka haramta musu sakamakon wannan ƙetare iyakar da suka yi sai muka haramta musu ɗayi batin abubuwa masu daɗi na halas sai a ce kasu ciki kasu ci kaza kasu ci kaza kasu ci kaza da aka haramta musu abubuwa masu daɗi alhali da uhillat lahum da halas ne a gare su amma sakamakon abin da suka yi sai aka haramta musu wannan wa bi saddihim sannan mun musu haka ne saboda toshe wadda suka rika yi an sabilillahi kafiran hanyoyin Allah suka rika hana abu hanya Allah da yawa wa akhdihim riba sannan da cin riba da suka rika kun ga laifinsu wa qad nuhu anhu alhali an hana su cin riba amma sai suka rubuta suka ce arriba bainal yahudi wa yahudiyyin haramun والربا بين اليهودي والأمي حلال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ka ce in riba za a yi har yau ba haka yake ba riba tsakanin ba yahude da ba yahude ba ta halasta ba ba ya halasta ba yahude ya ba ba yahude bashin dubu ashirin in ya tashi biyan sai ce biya shi dubu ashirin da ɗaya ko da biyu haramun ne amma idan idan goyim ne gentile ummiyi musulmi shine ummiyi a wajensa shi ya halasta a ci kuɗinsa dalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabi sai mun ci kuɗin ba ummi yayi ba komai ba yahude dan ya ci kuɗin musulmi har wani abu ne to kun ga ka'ida su kenan wa aqlihim amwalan nas bil batil sannan da cin dukiyoyin mutane da suka rika yi bil batil da ƙarya nan an ware riba riba tana cikin aklu amwalin nas bil batil amma khussar riba bil zikr li izam sha'nihi saboda girman riba sai aka ware amma ar-riba min a'zami anwa'i aqli amwalin nas bil batil riba na cikin mafi nau'i manya-manyan abubuwan da ake cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba riba yanzu ku duba ku duba bankuna yadda suke tatsa mutane akwai wani mutumi wani bature da ya rubuta littafinsa na iktisadi ana ce masa shat bature ne ɗan ƙasar germany a cikin wannan littafin nasa ya ce ya rubuta littafin wajen 1940 da wani abu a lokacin bankuna sun fara tunkoro suna bayyana a cikin kasashe sai ya ce za a wayi gari a duniya bankunan nan da ake buɗe su ya kasance dukiyar mutane ga baki ɗaya an tsibbace ta a ƙarƙashin dukiyar wasu a ƙarƙashin hannun wasu mutane kirgagu to yanzu ya ake ciki a duniya wannan tanabbu'in nasa maganar da yayi bata zama gaskiya ba mutane nawa ne suke lissa ake lissafawa su ne kudin duniyar nan ke hannunsu wanda sai ka ji ana cewa da wani zai cire kudin shi a abin nan IMF ko London Club ko Paris Club to duniya za ta girgiza akwai su ire irin waɗannan mutanen da ake lissafa su saboda kudin su da suke da shi sannan shi kan shi irin su IMF din da su Paris Club da London Club din ba wani mutum ɗaya bane yake kafa su ƙarshe shi kenan sai duniya ta anshe su kuma a ƙaƙaba ma ƙasashe a ce dole sai su riƙa karɓan waɗannan basussukan yau fa cin bashi a duniya wajibi ne duk ƙasar da ta ce ba za ta ci bashi ba to ba ta kuma bashin nan bashi ne ba wai kawai bashi na irin tsakanin ni da kai ba ba ni dubu goma nan da nan da kwana kaza zan da maka da dubu goma ka a'a tsarin su shine dubu goma nan za a ba mutum sannan ba kai za ka faɗi ranar da za ka fara biya ba shi wanda ya baka bashin shi zai faɗa maka ranar da yake son ka fara biyan shi sannan kuma kafin ka fara biyan nan nashi to ruwa zai rika zuwa sai a ce duk sati a dubu goma nan to duk sati za a bada kashi sha biyu a cikin adadin kuɗin kashi sha biyu a cikin dubu goma nawa ne ƙaramin kuɗi ne an an ɗauko dubu goma kashi sha biyu fa wajen dubu nawa kenan wajen wajen ɗari nawa kenan ɗari takwas ko to ɗari takwas duk sati ɗari takwas sannan ba za a fara biya ba sai bayan shekara ɗaya ko duk sai misali a ce sai bayan sati goma kaga an samu ɗari takwas su goma nawa kenan dubu takwas ta fito kawo kusan uwa kuɗi kenan to irin tsarin da London Club Paris Club IMF sundukun naqdi dawli haka suke yi ma ƙasashe shi yasa yau ba wata ƙasar da ba Madina bace ita ba ƙasar da babu ba ta da bashi a tare da ita Allah shi kyauta kuma shine abin da ya gangaro ya shiga cikin ƴan kasuwa mutum yana zaune lafiya shi kalau sai ya mutu kawai sai kaji an ce ai gidan shi ma a ƙarƙashin akwai collateral ya bada collateral a banki ko kuma yana da waje kaza na kasuwancin shi ashe ba nashi bane mutane suna ta ganin shi yana ta sheki a fuska ashe kudin banki yake ci Allah shi kyauta to kaga shine wannan wa akhdihim riba wa qannuhu an kiyaye kai daga cin irin waɗannan dukiyoyin imani ne wannan babban imani dan ba kowa Allah yake tsare shi da ya iya ganin abin da ba nashi ba ya kauda kai wa qawlihi ta'ala waylul lil mutaffifin da kuma fadan Allah ta'ala da yace bane ya tabbata ga masu tadfifi tadfifi masu tauye mudu Allah ya fassara da kansa yace allazina idza qtalu 'ala an-nasi yastawfuna wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsiru sai Allah ya ce ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin azim abin tadfif shine tauye haƙƙi shine bakhsun kenan shine bakhsul bakhsu al bakhsu da naqsun duk su ne tauyewa وقوله تعالى وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم وأوفوا الكيل كتك مودو إذا كلتم إذا ذاقوا عونا ما متعلي وزنوا سنن إذا أبن ذا أدورا شيني أتكيلي تو كعونا شي بالقسطاس المستقيم da ma'auni wanda yake madaidaici kada ya zama an yi an samu rujihani na zalunci an samu rinjayi na zalunci ka ai haka wannan na cikin imani ولحديث عبد الرحمن بن أبي بكرة في الصحيحين عن أبيه رضي الله عنهما قال عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما يشي كما يديك تشين صحيحان خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خطبا أمنا أمنا غين يوشي أهجة الوداع الشيكرة تقوم باين هجرة فقال يشي إن دماءكم للي جنانكم kaga wannan hudu idi ce hudu idi ce shi yasa malamai suka ce ya halatta limamin da ya ja mutane sallah arafat ya halatta kuma ya bada sallah ranar idi amina sannan wannan yana nuna alhazai in sun ga dama suna yin me suna yin idi a ranar goma ga wata duk da cewa sun yi sallar su a ranar me ranar arafat so da kamar zai sama ya musu hudu ba ya ce inna dima'akum lallai jinananku wa amwalakum da dukiyoyinku wa aradakum da mutunci mutuncinku haramun alaikum dukkanin su Allah madaukakin sarki ya sa su zama masu alfarma a tsakaninku kada wani ya zidda ma wani mutunci man radda an irbi akhihi radda Allah an wajhihi an-nar yawm al-qiyamati duk wanda ya tsara mutuncin dan uwansa bai ci ba to shi ma ranar gobe kiyama Allah ta'ala zai kauda fuskar sa wuta ba za ta ci fuskar sa ba sannan haka jini ku duba waɗannan maganganun na manzon sama suna cin wasiyoyin da ya mana na ƙarshe kuma kafin mi na manzon sama ya yi wannan a namira a ranar arafa sai da ya waɗannan hudu ba sai da ya yin wannan hudu ba cewa a kula da jina ne ka a da jina ne ka a kula ka a zubar da a rikacin dukiya haka nan shi yasa dukiya tana da tasiri a musulunci kuma tana da matsayi ba a yadda a riƙa facakarta ana banna da ita ba ana son a tsare ta akwai maqasid shar'iyya waɗanda suke gudanar da ita mun gane ai an yu'khadha min hil wa yunfaqa fi haqq haƙƙin dukiya kenan guda biyu an yu'khadha min hil a samo ta ta hanyar halas sannan wa yunfaqa fi haqq sannan kuma a amfani da dukiya abin da yake na gaskiya wanda shari'a ta yarda da shi in dukiya ta cika waɗannan sharɗan guda biyu to ko biliyan nawa ne ko tiriliyan nawa ne ka mallaka in za ka iya an yi ukhadha min haq min hil wa yunfaqa fi hil ka'idoji guda biyu to su ne suke ba mutane wahala Allah mana ku san sarki su ce mu wannan yana cikin imani sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi